أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya jama'atul muslimin. Dukkan godiya da yabo da girma da ɗaukaka sun tabbata ga Allah maɗaukacin sarki mai kowa mai komi wanda ya sake haɗa mu a cikin wannan zaure na mujaddidi Shekuna Usmanu ta gamadahullahu bi rahmatihi a cikin wannan rana ta Juma'a wadda muke 28 ga watan rabi'ul akhir hijira dubu ɗai da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da ɗai ga watan sha ɗai dubu biyu da ishirin da hudu miladiya inda muke ci gaba da darasi a cikin littafin ulumul mu'amala na mujaddidi shekuna usmanu ta gammadahu allahu bi rahmatihi a satin da ya gabata bayani ya gabata game da abin da ya shahi waton sanin lokutan sallah da kuma ainihin hukunce-hukuncen sallah a cikin lokaci kamar yadda aka yi bayani lokacin sallah akwai daruri akwai muhtari akwai kuma lokacin ramko to a yau za mu tashi fasali mai magana akan abin da ya shahi sharuɗan sallah kowace ibada tana da wasu farilloli da wasu sharuɗa da rukunna waɗanda in ba da su ba to ibadan nan ba za ta cika ba saboda haka mujaddidi shehu na usman karamada wallahu bi rahmatihi ya biyo da babin lokaci game da abin da ya shafi sharuɗan sallah yace faslun wannan fasali ne fi shurutis salati wanda zai bayani game da abin da ya shafi sharuɗan sallah wato yanka ce sharadi wato abin da in babu shi to babu sallan nan ma sharaɗi ne wanda sai da shi sallan nan za ta kammala sai dai ba cikin sallan waɗannan sharuɗan suke ba dan shi da sharuɗan sharuɗa da rukunna an ka bambanta su in an ka ce rukuni to wani gimshiƙi na wanda ana yi ne a cikin sallah kamar farillolin sallah shi kuma sharaɗi daga wajen sallah yake ba cikin sallar ba. Waɗannan sharuɗa na sallah sun kasu gida biyu. Akwai shuruɗu wujubin, akwai shuruɗu sihhatin. Ai an ka ce shuruɗu wujubin, wato sharuɗa na wajabci waɗanda sai waɗannan sharuɗan sun cika ne sannan sallah ke wajaba bisa ga mutum. Waɗanda Shekuna Usmanu a nan bai kawo su ba wato sharuɗan wajabci waɗanda sai sun hau kan mutum sannan sallah ke waje ba gare shi waɗanda su ne musulunci balaga hankali sannan kubuta daga duk wani abu da zai hana sallah kamar irin al'ada ga mata ko jiki da makamancinsu don haka waɗannan shuruɗu juzin na sharuɗa ne na wajabci wanda duk an musulmi wajibi ne shi sallah sannan ya zama baligi mai hankali ba yaro ba sannan ya zama mai hankali ba mahaukaci ba sannan ya zama bai da wata matsala wadda za ta hana mai sallah kamar irin haila ga mace matsala ce wadda tana hana mata sallah kamar irin biki to da ire-iren waɗannan wannan shine sharuɗa waɗanda su ke wajabta ma mutum sallah sai ya cika su sannan sallah ta zama wajibi gare shi to su kuma shuruɗu sihha sharuɗan ingancin sallah ne sharuɗa ne waɗanda in babu su to sallan nan babu ta bata inganta ba sallah ta baci to su ne shehu na usman ta kamar Allah da rahmatihi ya ambata anan yace wa shuruɗu salat sittatun sharuɗan sallah wato guda shida ne sallah tana da wasu sharuɗa guda shidda waɗanda kowace sallah wajibi ne sai ta cika su kahin ta inganta idan ka yi sallah ba tare da waɗannan sharuɗa ba to sallan nan ba ingantacciya ce ba sallah ce wadda a ɓatatta ya ce al'ula sharaɗi na farko ɗaharatul khabas wato mutum ya zan ya tsarkaka daga najasa shine tsarkin khabas ya zama mutum bai ɗauke da duk wata najasa shine ne na sauri a cikin tufafi ne ya zama tufafinka ba su da wata najasa kai ya zan kato wajen sallah amma kuma tufafinka suna da wata najasa ta jini ko bauli ko ga'idi ko wani abu da mun ka bayyana a can cikin babin najasoshi mun yi bayanin abubuwan da ake ce ma najasa to idan ya zan tuwaninka suna da wannan najasa kai sallah to babu sallarka wal badani sannan jikinka ya zan shi ma lafiya dau bai dauki da wata najasa ka tsarkake shi daga khabar shine najasa wadda ta shafi jiki wal makani ko najasa wadda ta shafi wuri wurin da zaka yi sallah da su wadda zaka yi sallah bisa gare ta ko tabarma ko shimfidar masallaci ya zama tsarkakakkiya ce kai ya zama tana dauke da wata najasa idan ya zan shi dan tana najasa to babu sallah sannan yace ibtida'an wadawaman na ma'ana tun daga fara sallah ya zama tufahinka ba su da najisa wadawaman har ka ƙare sallah ibtida'an tun farkon sallah wadawaman har tsakiyar sallah har ƙarshen sallah ya zanto sadda zaka ce Allahu akbar kabbar harama to jikinka tufafinka wurin da zaka yi sallah duka masu tsarki ne har ka ƙare kai ya zan kana tsakiyar sallah sai wani jariri ya yi ruhu ko yaro ya yi ruhu ya yi ma boli bisa ka shimfiɗa ko kuma uwa tana goye da ɗanta sai ya mata boli bisa ga bai to ta najasta ba ta fara da najasa ba amma ta tsakiyar sallah najasa ta zo mata to sallah ta baci ko kuma kana sallah sai an ka watsu najasa an ka watsa kwata ko boli ko jini jabbal tsamma ga jiki sallah ka ta baci dan shi an ka ce ibtida'an wa dawama farawa har ƙari sallar to wannan sharaɗi sharaɗi ne amma shi ma a cikin sharaɗin akwai sharaɗi sharaɗin wannan sharaɗi shi ne ma'a zikiri wal ƙudurati ya zama ka tuna cewa lalle kana da gasa sadda za ka fara sallar in yi zan ka fara sallah ka mance da tufafin garka ka sayi ashe masu najasa na kana da niyyar kayan lokacin sallah ka cire su ko ka wanke sai ka to ka fara sallanka har ka kare baka tuno ba sai bayan ka kare sai ka tuna a ashe to hayin ga wanda nake saye masu najasa ne kuma ni sallah da su nisa mantuwa to yanzu mustahabbi ne kamar da sallah ba dole ba sallah ta yi saboda ni baka tuna ba sharaɗin sharaɗin shine ma'a zikiri sannan na biyu kuma wal qudrati da samun iko ya zama kana da wasu tuhayi ko kana da ruwan da zaka wanke wasu idan ya zan baka da wasu tuhaji kuma baka da ruwan da zaka wanke wannan najasa baka iya wanke ta ko kuma wurin da kake ba a baka dama kamar waɗanda an bayan sel ne ko makamancin haka ko wani ɗakin da an ka ɗaure shi bai da wasu tuhaji da zai canza to wannan shi ma bai da iko don haka idan ya yi sallah sai haka nan da wannan najasa sallah ce ta to saboda haka wannan sharaɗi ne daga cikin sharuɗan sallah idan an samu taharatul khabas min as-sawl wal badan wal makan ya zama ka samu tsarkin najasa daga tufafi da jiki da wuri sannan kuma ibtida'an wa dawama tun farawa har a ƙare sallah saboda haka duk wanda ya sallah da najasa a cikin tufafinsa ko a cikin jikinsa ko a wurinsa kuma shina tunani ba mantuwa ba sannan kuma shina da ikon wanke najasan nan amma ya kiya ko kuma da gangan ba mancewa ba da gangan shina da zaɓi ya yi sallah da najasa wannan malamai suka ce a ada abada in yi sallah da najasan nan ko ya yi da ya kare sai ya mai da sallah har abada ma'ana har abada duk sabda ya tuna ko dusar da shari'a ta zo masa ya san cewa ya taɓa yin sallah da najasa kuma da gangan ya san shi na najasa amma ya yi ta tsoro da duk shari'a ta zo mai yana son ya tuba to sai ya sake yin wannan sallah da ya yi da najasa sannan a nan kamar yadda muka ambata babu bambanci tsakanin najasar da ta kwaɗo mai ga tufafi kafin shi fara sallah ko kuma wanda ta kwaɗo mai shi na tsakiyar sallah yana tsakiyar sallah an ka watso mai jini ko an ka watso mai boli ko wani tsuntsu ya mai kashi tsakiyar sallar nan duk dai idan najasa ta faɗo mai ga tuhaji ko ga jiki ne ko ga wurin da yake sallah to sallah ta ta baci da haka wanda ya fara sallah lahiya lau da tsarki ne sai najasa ta faɗo mai to sallah ta baci kai yace kuma faɗo mai ɗaya ta yi ba a daɗe ba sai ta jaye duk daidai tunda ta faɗo mai shi na cikin tsakiyar sallar nan ta samu ɗan jinkiri ta zauna da jiki ne sannan ta faɗi duk da haka nan dai matsalar salatu sai da ta faɗo mai ta ɗau sakan sakan ko minti sannan kuma ta faɗi ta jaye da ta jiki ne to sallah ta yi ta ɓaci amma in da faɗuwa ta bugu ne sai ta jaye to wannan sallah ta lafiya da duk da ko wannan kaunin wasu malamai suna ganin cewa da ta bugai to ne yasa ta faɗo mai da haka sallah ta ɓaci haka kuma wanda ya salla da najasar nan shina mai mantuwa kamar yadda muka ambata ko kuma ba mancewa ya bai dai iya wanke ta to a adadi wakati shi kam zai mai da sallah a cikin lokaci to wannan shine sharafi na farko daga cikin sharuɗan sallah wanda ya wajaba mu kula da shi akan cewa lalle ba a sallah da najasa duk wanda ya sallah da najasa to a ada abada sannan shekuna usmanu ta gammadahu Allah wa rahmatihi yace as-saniyat wato sharadi na biyu daga cikin sharuɗan sallah taharatul hadath ibtida'an wa dawaman wato sharadi na biyu daga cikin sharuɗan sallah shine mutun ya tsarkaku tsarki irin na hadathi abinda ake cewa tsarkin hadathi shine mutun ya zan yana da Allah ya an ce taharatul hadathi wato dauke kai ma'ana ɗauke kari shine ya zan mutum ya yi alwallah in hadasi ƙarami na gare in ko babban hadasi na gare janaba ce a gare shi to shi wanka shi wankan janaba shi ma wannan shi ake cewa taharatul hadasi a wannan wuri ko kuma waton ya yi taimama in ya zama waton abin da ya same shi bai iya yin alwallah ko kuma bai iya yin wanka saboda yana da uzuri na rashin lafiya ko rashin ruwa ko makamancinsu to sai ya zama ya yi badalin alwala da wankan nan shine taimama na haka sharaɗi na biyu wajibi ne mutum shi sallah amma sai ya samu ɗaharatul hadasi wajibi ne sai ya yi tsarkin hadasi tsarkin hadasin nan kuma ana yi ne da ɗayan biyu in ma dai ya zama mai alwala ko ya zama mai taimama ɗayan biyun nan amma ba a sallah babu ɗayan biyu nan in ma dai alwala ko taimama wajibi ne wannan kuma yace ibtida'an fara sallah wadawa man har a ƙare ta da haka da abin ya tuwo yayi alwala sai fara sallah yana tsakiyar sallah sai ya yi kaga alwala sai ta yi ta kare to sallah sai ta baki wajibi na shi sake yin alwallan nan sannan shi dawo shi sake sallah da haka wanda ya fara sallah wato yana mai hadasi ko kuma da alwala sai sai hadasi ya taho mai to dai sallah sai ta baci saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la salata bi ghairi tuhuri babu sallah wanda yayi sallah ba tare da yayi tsarki ba tsarkin da ake nufi anan shine daharatul hadath wato dole ne sai yayi alwala idan mutum ya yi sallah ba da alwalla ba babu sallarsa haka nan in makin alwalla shine taimama in ya yi sallah ba da taimama ba babu sallarsa to sannan yace as-salisatu sharadi na uku daga cikin sharuɗan sallah saturul aurat ya zama ya rufe al'aurarsa bika sifin da abu mai wato ya zan ya suturce jikinsa ya rufe al'aurarsa da wani abu duka sifin shine fassara ya ce ai ghalizin abin nan mai duhu wato ai ghalizin mai kabri ya sa tufafi masu rufe al'aura kai zan ya sa wasu shara-sharan tufafi masu kustaye wanda ana ganin al'aura sai ko kuma waɗanda suna gani shaffafa ko kuma muhaddidun masu haddace yanayin jiki ne ana ganin tsagen al'aura sai da tsagen jiki ne to waɗannan tufafi ba su sallah ya zama ya yi amfani da tufafi kasi tufafi masu kauri wannan shi ma wani sharaɗi ne wanda shi ma dai ma'ar zikiri wal kudarati ya zama ya tuna sadda zai sallan nan kuma yana da iko na ruhi al'auran nan saboda haka wajibi ne da duk wanda zai yi sallah daga sadda zai fara shiga sallar nan lokacin da ya fara sallah har ya ƙare sallah wajibi na ya zama yana rufe da al'aura ko da ko shi ɗai bai sallah ko da cikin wani ɗaki na ciki shi ɗai kuma ɗakin nan ma mai duhu na ba don wasu mutane ba don girmama sallah da alhormar sallah kuma wanda ya fi cancanta a girmama a ji kunya dai shine Allah madaukakin sarki don haka abin da ke hukunta yin ladabi ne gaban Allah ko wani babba za ka tafiya gaisawa da shi ko ganawa da shi to sai ka kimtsa ka shirya kila har da wanka sai ka yi ka samu mafi kyawun tuhayenka to balle ubangijinka da haka ganawa ne za ka yi da ubangijinka wal musalli yana ji rabba mai sallah yana ganawa da ubangiji saboda haka wajibi ne ne ya zama ya shirya ganawa da ubangiji balle Allah madaukakin sarki ya yi umarni ya ce kususi na tafi inda kulle masjid ku riƙi ƙawarku lokacin da duk za ku yi sallah ma'ana ku sanya tufafin ku suturci al'aura da haka duk wasu tuhahi masu kyau masu tsafta masu ruhi al'aura wajibi ne kai amfani da tufafin da za su rufe ma al'aura wannan abu ne wanda yake wajibi saboda haka wanda ya sallah makashufal aurat ya yi sallah amma al'auran nan ta sa da hili al'auran namiji daga cibiya zuwa gwiwa to yanzu ya buɗe cibiya dai ko ƙasa ga cibiya dai ko mara dai kuma na tunanin cewa sallah na shi kuma na da ikon ruhi da na da tuhayi amma ya ƙi ruhi ba kuma salatu ba da shi kan sallah dai ba ta tashi amma in mantuwa ta yi ya mance da cewa wajibi ne da ruhi al'aura sai lokacin da zai sallah sai ko ya sallah ba tare da ya rufe cibiya sai ba ko ba tare da ya rufe katattaru ne ba wannan zai mai da sallah a cikin lokaci kafin lokaci in lokaci ya hita kuma shi kenan sallah ta yi ta tabbata in kuma bai da abin da zai rufe al'aura sai ne da shi kasawa ne ne bai da tufayi bai da wani abu da zai rufe al'aura sai sai sallah haka nan to amma kayan lokaci ya ƙare sai ya samu tufafin da zai rufe al'aura ɗin to shi kam babu komi sallah ta riga ta yi saboda ya yi abin da ya kamata shi lokacin da ya kamata shi saboda bai da ni kuma yadda yake wajibi ne rufe al'aura lokacin da ake sallah to haka kuma wajibi ne ya rufe al'aura sai daga idanuwan mutane wajen sallah shi ma wannan wajibi ne bai halalta mutum shi buɗe al'aura sai gaban mutane kamar irin wanda zai yi tsarki ko zai yi boli ya zo gaban mutane bai jin kunya ya buɗe wando ne ya ce boli ga shi mutane na gani al'aura shi wannan haramun ne wanda ya haka ya yi zunubi za a rubuta mai zunubi kai ko ke ɗashiki ko ke ɗashiki to kina cikin adabu na cewa Allahu a haƙƙo an yi su hayanin Allah madaukakin sarki shi ya cancanta wato shi ji kunya dai za kashi kwana haka nan in ne zindir ba a so haka nan kamar yadda malaman tarbiyya suke cewa min al'ada bi Allah tas'ala fi khalwatika ma tastahi an tas'alahu fi jalwatika yana cikin adab na tarbiyya da ladabi kada ka aikata abinda kake jin kunya ka aikata shi gaban mutane to kaka aikata shi ko kai ɗaya kake saboda Allah maɗaukakin sarki shi ya sita can tattace kunya to al'auran namiji tana farawa ne shehu na Usman ya ce wa auratul rajuli min surratihi ila rukubati wato al'auran namiji tana farawa ne daga cibiya dai zuwa gwiwa dai shi ne ake son ya wani shi an wajibi shuri wa auratul mar'ati surrati ita kuma al'aurat ya wadda an mace mace ɗaya jami'u badanta dukkanin jikinta baki ɗaya ita kan mace wajibi ne in za ta yi sallah ta rufe dukkanin jikinta illa alwajha wal kaffayn in ba fuska da tafuna hannuwa ba daga fuska sai tafuna hannuwa su dai abba dole ta rufe ba wannan shehu na usman ne mana ta'arifin haddin al'aura game da abin da ya shahi namiji ko mace da haka idan namiji zai yi sallah to wajibi ne ya rufe cibiya ta zuwa gwiwa ita kuma mace wajibi ne ta rufe dukkanin jikinta in ba fuska da safuna ba amma in ba cikin sallah ne ba to al'auran namiji tare da namiji dan uwa ne ba ɗaya take da al'auran namiji tare da ajinaba ba in namiji ne zai zauna tare da dan uwa ne namiji wuri guda to a da al'aura dai kamar irin ta sallah tsakanin cibiya ne zuwa gwiwa amma in mace ta wata ajinaba ne ba muharrama dai ba da uwa ta ce ba ba kauna ta ba ba ya ta ba ba uwa ta ba ko goggo ne to ma a da wata uwa a fuska ta dai ya halalta wata mata ta gani sai sasannin jiki ne gehen gehen jiki ne irin gehen hannuwa gehen kwabri gehen kwawo amma sauran jiki ne duk wajibi na ya zama yaro tare da wata shi ke ajana ba zai ci ita kuma mace tare da ajana binta ita ma dai kamar yadda take cikin sallah jami'u badanta in ajnabinta ne dukkanin jikinta in ba fuska da tahuna ba amma in muharraminta ne ita kuma irin al'auran namiji tare da ajnabi ajnaba ta shi kuma dukkanin jiki banda afara gehe gehe na jiki ba tahuna ba gehen jiki dan gehen kai gehen gashi ko gehen ƙafafuwa amma in mace ce tare da 'yan uwanta mata to kamar namiji ne tare da 'yan uwanta maza bai na surra wa rukuba tsayin tsakanin cibiya zuwa gwiwa to wannan shi ne al'aurat mace tare da mace uwarta in ba lokacin sallah ba ke to sannan shehu na usmanu daga madawallahu bi rahmatihi yace arrabi'at wato sharaɗi na hudu daga cikin sharuɗan sallah istiqbalul qiblati daga cikin sharuɗan sallah wajibi ne mutum idan zai yi sallah ya zama ya fuskanci alƙibla wajibi ne ya fuskanci alƙibla illa liqitalin halatal imtihani wan nafilati fi safar al mubih lil qasr lil rakib wajibi ne idan zaka yi sallah ya zan ka fuskanci alƙibla rana ka dubi gabas alƙibla ita ce ɗakin ka'aba lokacin da zaka yi sallah to wajibi ne ya zan ka fuskanci alƙibla daidai ka karkace mata sai ce illa liki tare sai waɗin lokacin yaƙi ita sallar yaƙi ba irin sallar zaman lafiya ba in ana yaƙi halatar aiki hali lokacin haɗuwar daga wannan kan mutum na sallah ko ina ya duba yana sallah ma yana iya magana yana sallah yana tare tare asara ya kare yayi magana ya faɗa ma dan uwa ne ga wani nan bayan ka duk wannan kaga saboda babin lalura ne amma in ba babin lalura ba wajibi ne mutum shi da alƙibla shi sallah sannan wannan filati da kuma abin da ya shafi nafila ita ma nafila fi sabaril mubih lil qasri in cikin tahiya ce wadda ta halarta a yi kasau tahiyar da ta yi tsawon a yi sallar kasau tahiya ce mutum zai yi daga wani gari zuwa wani gari wadda ta kai kilomita tamanin ko sama da haka to in mutum yana bisa ga dabba sai kamar kana cikin mota ko kana bisa wani abin hawa to ya halarta ka yi sallah ta nafila bisa ga wannan abin hawan da kake amma sallar nafila duk inda kuma ta tsiya ba sai gabas ko yamma ko kudu ko arewa ba fa aina ma tuwallu fa samma wajhullahi wannan ga sallar nafila amma ita sallar farilla to shar'i ne a dinji alqibla kuma hadda nafila ta gida in ba ta tafiya ta ba dan haka shar'i ne ga wanda zai sallar farilla ko zai sallar nafila amma a gida ba tafiya ba shi dinji alqibla ko shi kuma ma'a zikri wal qudrati ya zama yana tunani sadda zai fara sallah ba mantuwa ta kama shi ba ba ka ake ya manta alƙibla a yana tunanin ga alƙibla nan yadda ya fi yin sallah babu sallah inda yana tunani ba kasawa ya ba sai ya zan ɗaure shi kaga wanda a ɗaure duk inda an ka fuskanta sai sai yake fuskanta da haka yin ɗaure shi sai yake haka nan haka nan zai sallah banda ya kasa saboda haka duk wanda ya yi sallah fa man salla li ghairi al-qiblati amidan qadiran ala istibaliha fa salatu wajibah duk wanda ya sallah ba tare da ya dubi al-qibla ba kuma da kankan ya san ga gabas nan ya dubi nan ya sallah cewa ba sallah ba salatu wajibah amma in mantuwa ta kama shi ya manci da ina al-qibla ta ya kai ya tabbata sallah sai da ya kare sallah sai an ka cewa ne ai sallah nan da kai ba alƙibla ka ci ba to in akwai lokaci shi ne da sallah in babu lokaci sallah ta yi ta'adatul waqt shi kuma wanda kakawa ne ya daure ki bai iya fuskantar alƙibla ko kuma rashin lahiya gare bai da lahiya nan inda yake zo ne bai iya juyawa saboda rashin lafiya ko tsoro ko wani abu makamancin haka nan wannan fa la i'adata alayhi babu ma yasuwa in yi sallah ta haka nan yadda ya sallah nan sallah ta yi ba ta ya mai da sallah ba ko kuma wanda ya fara sallah yana kallon alƙibla ana cikin sallah sai ya juya yana cikin sallah sai ya juya fardi ne alƙibla ya ci wani gidi da mashi to duk dai shi ma kamar wanda bai alƙibla ba ya sallah shi ma dai babu sallah sai ya maida ta to in mun ka diba waɗanda sharuɗa duka da muka ambata kowannen su muna cewa ma'al zikiri wal qudrati amma ban da sharafi guda shine taharatul hadath shi taharatul hadath wajibi ne mutum in dai zai yi sallah wajibi ne ko ya tuna ko da mantuwa ko da tunawa ko da kasawa ko da iko wajibi ne sai ya yi wannan taharatul hadasi sannan sallah sai za ta yi sallah da haka wanda ya sallah ba da alwala ba ko kuma ba da taimama ba wannan sallah ta shi babu ba karɓaɓɓiya ba ba a sallah babu alwala ko babu taimama babu wani uzuri da zai sa mutum shi sallah ba da ɗaya biyun nan ba ko taimama ko alwala in babu su gaba ɗai babu sallah dan shi an ka ce idan mutum ya zan yana wani wuri wanda yake bai iya yin sallah bai iya yin alwala bai iya yin taimama babu abin da zai yi alwala da shi na ruwa sannan babu abin da zai yi taimama da shi shi yana can bisa ice wani zaki ya biyo shi ko wasu barayi sun ka biyo shi ya haye can tsololo ice baya da taimun baya da kasar da zai taimama sannan bai da ruwan da zai yi alwala to an yi kauli guda hudu wani ƙauli an ka ce yusalli wa ya kaci zai yi sallah haka nan amma sallar nan ba ta yi ba wa ya kaci in ya sauko zai ramka sallah aksu ma kala malik wannan aka san abin da imam malik ya ce shi imam malik cewa yi la yusalli wa la ya kaci shi cewa ya sallah ta faɗi bai sallar kuma bai bai ramka saboda ne babu abin da zai alwala da shi babu abin da bai taimma da shi don haka duk wanda bai da abin da zai alwala bai abin da zai taimma wannan shi ke nan la yusalli wala ya dace wa asbahu ya kadi shi kuma asbahu cewa ya a'a shi zama ne kada duk ya sauko ko kwana nawa ya in ya kare in ya samu dama ya samu abin da zai alwala ko taimma da shi shi ramka sallah wal ada'u li ashaba shi kuma ashaba yace a'a shi sallah kai kawai yake in yayi sallah kai ta yi in ya sauko ba sai ranka ba kaga an yi kauli guda hudu amma dai kauli imamu malik shine kauli na rijaya cewa la yusalli wa la yadaki ba shi sallah ba shi rankawa dan haka daharatul hadath shine mafi girma daga cikin waɗannan sharuɗa dole ne sai ka yi tsarkin hadasi kafin ka yi sallah wajibi ne ko da baka iyawa ko da baka da iko in kai sallah da hadasi to sai ka mai da sallar nan abada ko kana tunanin tsarkin nan ko manci shi kai ko kana da dama ka dauki hadasin nan ko baka iya ba to su kuma sauran sharuɗa da muka ambata irin taharatul khabath irin satrul awrat irin istiqbalul qiblat idan aka samu jiki da gare su kila gehen tsarkin habatin nan baka samu kai tsarki na baka tsarkake tsawayenka daga najasar ta gare su ko wurin da za ka yi sallah ko kuma jikinka ko kuma baka rufe al'aurarka ba ko kuma baka fuskanci alƙibla ba to su hukuncin su yana sabawa gwargwadon tunaninka da mantuwarka gwargwadon kasawarka da rashin kasawarka sun kasu gida hudu akwai wani kashi ɗaya wanda mustahabbi ne a mai da sallah a cikin lokaci misali kamar yadda muka ambata mutum ne ya taho ya mance da fuskantar alƙibla daga cikin sharuɗan sallah sai tuwo ya yi sallah bai bibi alƙibla ba bisa ga mantuwa ya tuwo ɗaya tuji yamma ko kudu ko arewa ya yi sallah bisa ga mantuwa ba da gangan ba wannan in ya tuna ya tuna cewa ɗazu can ya yi sallah ba nan ba can ya yi sallah inda ba alƙibla ba wannan mustahabi ne da sallah na biyu ya zama ya manci ko ya kasa yin tsarki na khabar ya san tawahin ga da zai yi sallah da su masu najasa ne amma sai da ya tuwo sallah sai ya manci da cewa tawahin ga masu najasa ne sai ya sallah sai ya kare bayan ya kare sallah sai ya tuna cewa ta hanyar da ya sallah da suna masu najasa ne kaga ya sallah da najasa to da haratul khabar dan haka mustahabbi ne ya mai da sallah a cikin lokaci in lokaci ya hita ba sai ya mai da sallah ba sallah ta yi na uku ya zama ya yi sallah ba tare da ya rufe al'aura ce ba kila guntun wando ɗaya na yake saye wanda ya rufe mai kunkuru ne zuwa gwiwa amma bai rufe mai cibiya ba kaga ya sallah makshufal aurat saboda an ce al'aura ce daga cibiya za ta fara sai san wandon nan nashi bai rufe cibiya ba kasa ga cibiya ko wajen mara da ya dauka ya kai bakin gwiwa ko kuma bai ma kai bakin gwiwa ba sai sallah da guntun wando ne sai da ya kare sai ya tuna cewa fa da guntun wandon kuma ya sallah bisa ga mantuwa to shi ma mustahaddi ne ya mai da sallah in lokaci in akwai lokaci in babu lokaci shikenan sallah bai ta yi na hudu ya zama kuskure ya yi ya yi istihadi wani daji ya shiga ko wani gari ya zo kai ko wata unguwa ma wani al'ada ta in yadda yi unguwar da ba ta su ba bai sa alƙibla ba da haka sai ya istihadi na ƙoƙarin ya gano alƙibla ya yi yanki da cewa nan na alƙibla ya tabbata cikin zuciya ta cewa lallai gefen ga alƙibla sai ya yi sallah sai da ya ƙare sallah sai an ka faɗa mai an ka ce ba na alƙibla ba inda ya sallah kuskure na kai da alƙibla na to shi ma mustahabbi ne in akwai lokaci ya mai da sallah in babu lokaci sallah ce ta to kaga waɗannan kashi hudu duka za su mai da sallah ne a cikin lokaci in babu lokaci to sallar su lafiya da take to sannan a cikin waɗannan sharuɗa akwai inda kuma bai mai da sallah gaba ɗaya sallar ta yi misali kamar wanda mun ka ambata cewa ɗaure bai iya fuskanta alƙibla ko kuma bai da lafiya zaune yake bai iya juyawa kuma bai da masu juya shi shi kalli alƙibla da haka sai ya sallah kai daidai inda yake to shi ma in ya kalli wani wuri ya yi sallah ba alƙibla ba har ya ƙara sallah sai to sallah sai ta yi sallar nan tashi lahiya da wuce bai da bai da bai da mushkila saboda yin kasawa ce bai iya duba alƙibla sannan na biyu shi kuma ya zama bai da tufahin da zai rufe al'aura ce ya yi da abin da zai suturta al'aura sai da shi babu sai sallah sai haka nan ba tare da ya rufe al'aura ba to shi ma nan sallah dai ta yi la i'adata alai saboda gwargwadon hali ne la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai kallafa ma rayuwa abin da ba ta iya dan haka shi ya ji da tufafin da zai rufe al'aura sai ko wani zani ne ya daura ko wani ganye ne ya sa ya rufe bai samu ba to sai shi sallah sai haka nan sallah sai ta yi ya yi iyakacin iko to sannan akwai shi kuma wanda daga cikin waɗannan sharuɗan wanda shi kuma dole ne ya mai da sallah idan ya yi sallah ba tare da cika sharuɗan ba shi kuma shi ne wanda ya ɗibi wani alƙibla ya yi sallah ya ɗibi gabas yamma ko kudu ko arewa ya yi sallah sai ta gangan ko bisa ga jahilci bai san alƙiblar ba bai yi ijtihadi ba bai tambaya ba kawai ya kayan ya buga sallah bisa ga jahilci ko bisa ganganci to shi wannan idan an ka faɗa mai an ka ce da alƙibla ko lokaci ya shiga wajibi ne ya mai da sallah to sannan akwai kuma yanayi wanda yana cikin sallah ne sai an ka faɗa mai ga inda alƙibla take ya fara sallah gehen karkaci ba daidai alƙibla ba wannan shi da yamma ya ba ya fara sallah har ya raka a guda ko raka a yi sai an ka faɗa mai yanka ce ai can yamma ne yake sallah ba gaban ba to wannan kace sallah ga shi wannan raka da ya ko raka a biyu ba su yi ba tunda an faɗa mai yana cikin sallah dan haka sai shi biyu shi bi gabas shi sake yin wata harama shi sallah sabuwa ko kuma kila gehen dama ya ba ko da ya ba ko arewa ya ba ya fara sallah yana arewa daidai ko kudu daidai har ya raka a guda ko raka a biyu kuma ya kusan ƙara sallah an ce mai to ba alƙibla ta kafi ba ba to shi ma dai sai ya mai da sallah sai ya sai ya yanke wannan sallah ka ki ta shi sai shi koma yin sabuwa to amma fa in ya zamana ta juya wadda yayi ba ta kai yadi da arewa ba arewa ce maso gabas ya ba ko kuma kudu maso gabas ya ba bai kai dinin arewa sallah ba to shi ma nan shi kan ba zai yanke sallah ba iyaka ya gyara tsayi dan karkaci ya na yi dan haka zai daidaita kawai ya kalli alƙibla shi kenan sallah zai yi waɗannan duka sharuɗan da mun ka ambata sharuɗa ne waɗanda ma'a zikiri wal kudrati tare da waɗanda mun ka ambata kamar yadda muka yi bayani in banda طهارة الحدث في طهارة الحدث باب شرط الذكر والقدرة دون ده يصلى باب الولاء ko babu taimama ko ɗaya daga cikinsu babu sallah ne to sannan shekuna usmanu ta gamar Allah wa rahmat ya ce alhamisas sharaɗi na biyar daga cikin sharuɗan sallah tarkul kalami barin magana wajibi ne idan ka fara sallah to wajibi ne ka kame bakinka ba ka yin magana ko wace iri a cikin sallah ko da ko maganan nan harafi guda ta kamar ka ce ma yaro shu ko bari ba a faɗi a cikin sallah in ka ce shu ko bari a cikin sallah kana sallah da gangan to sallah ka taɓa shi da haka duk wanda ya magana lokacin da yake sallah da gangan kuma maganar nan da ya yi ba don gyaran sallah ya yi ta ba don shi wa wani magana ne ko yaro na zai tsawata ko wani na yake so ya kira shi yake kira to ba tsalar salatu sallah ta ta baki amma in don gyaran sallah ne kila liman na an karasa an sarrifi shi an karasa ya rasa gane tasbihin da aka yi mai kace sujuda kan mance ko kace mai ba a yi rukuni ba ko kace raka'a uku man kai da misalin haka nan wannan sallah lafiya lau take saboda kayi magana ne da islahi salati domin gyaran sallah malamai duka sun yi ittifaki akan cewa sallah tana baci idan mutum yayi magana a cikin sallah wannan saboda hadisin zaid bin arqam radiyallahu anhu zaid bin arqam yace kunna natakallamu fi salati wato mun kasance a farkon musulunci muna magana a cikin sallah yukallimu rajulu sahibahu wa huwa ila janni mutum yana wa dan uwa ne magana wanda a kusa gare shi shina kusa gare wato ana tsakiyar sallah kana tare da dan uwanka tsaye ana sallah sai kai mai magana ya magana mu ta kaza amma ana cikin sallah farkon musulunci haka ake hatta nazalat wa qumu lillahi qanitina yace sai da ayan nan ta sauka wadda Allah madaukakin sarki yace wa qumu lillahi ku yi sallah domin Allah ku tsayu qanitina kuna masu lizinta ibada ai sakina kuna masu yin kit kun shu ibadan nan sai kun kalizinta ba wata magana a cikin sallah saboda haka malamai suka ittifaki akan cewa wajibi ne ga duk wanda zai sallah wajibi ne ya kame baki bai halarta shi magana in yi magana a cikin sallah sallah zai na baki kamar yadda aka rawaito daga wani ɗaya daga cikin sahabbai yace wata rana an zo ana sallah shi bai san an haramta ba bai san an tsaida sallah ba an tsaida magana cikin ana cikin sallah sai ya magana sai ji dai mutane na kai mai tafsiri wasu na mai tafi sai da shi kamar shi shi cikin ƙasa bai sani ba yace sai da aka ƙara sallah yace tabbas ban taɓa ganin wani malami mai koyarwa irin annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam yace wallahi bai tsawatan ba bai ce min don ni kai magana a cikin sallah ba iyaka abin da yace min inna hadhihi salata la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas innama huwa at-tasbih wa at-takbir wa qira'atu al-qur'an annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ku sani ita wa sallah babu wani abu da ke kyautatuwa a cikin ta yan ana yin ta daga cikin maganganun mutane yan ana sallah babu wata magana da ake yi inna ma huwa tasbih abin da ake son kawai ayi tasbih yan an kai rubu'i ko sujuda sai ayi kai subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhanaka rabbi zalamtu nafsi wa amiltu su'an su'an faghfir li ko kuma at-takbir kabar bari Allahu akbar Allahu akbar na dagowa da tasuwa ko kuma qira'atul qur'an qira'atul qur'an waɗannan su ake su a cikin sallah amma ba ba a magana a cikin sallah saboda haka duk wanda ya magana a cikin sallah dai inda gangan ne ko kalima guda ce ya faɗi sallah ce ta ake amma inda rafkanwa ne da mantuwa ne to shi na yin sujuda ba a biya in mantuwa ta kama shi ya ce ma wani yaro bari ya mance da sallah ta shi to ya yi ƙari a cikin sallah da haka in ya ƙare sai shi sujuda ba a biya shi ne hukuncin in sahawo na ya kama shi ba ganganci ba وصلنا شيخنا عثمان تغمره الله برحمته في السادسة ركني نشد كو شرعي نشد daga cikin sharuɗan sallah wanda kuma shine na ƙarshe tarkul af'alil kasirati wato barin ayyuka masu yawa a cikin sallah ma'ana idan kana sallah ba a son kai wani aiki kawai mutum shi kama motsa hannuwa ne suna sallah shi kai ko shi tsaga shi shi kama tafiya can shi wuce sahu uku ko hudu ko kuma shi kama wani ne yanayi na motsi wanda baya ya shafi tsarin sallah ba wannan sharaɗi ne daga cikin sharuɗan sallah tarkul af'alul kafirat barin ayyuka masu yawa abinda amma ma'anar yawan aiki shine mutum shi shagaltu da wani aiki wanda bai shafi aikin sallah ba ko da ku kallo ne zai kama yi kila ko kowa aka yi ko wani abu aka yi shagaltu da kallon wannan abu da ake yi har ya mance da ma sallar da yake har ma idan kila wani na can nesa ya kalle shi sai ya yi tunanin ba ma sallar da yake ba ya ɓata tsarin Allah ko kuma ya yi wani abu wanda ya hana saduwar ayyukan sallah da junansu ya yi mugun dogon tsayi wanda ba a yi a cikin sallah ko dogon rukudi wanda da gani dai ya ɓata tsari na sallah saboda wani abu da ya shagaltu da shi wanda ya kasu shi ɗauko ko ya yi wata dogon sujuda saboda wani abu da ya shagaltu da shi wanda yake son shi duk wasu ayyuka masu yawa a cikin sallah ko yawan motsi ko tafiye-tafiye a cikin sallah ya kama tafiya ya zo can ya zo can ko ya kama motsa hannuwa ko ya kama daga ƙafatai ko yana rike da hannun yaro yana ta wasa da shi ko ya kama rika tasbaha da yana ta motsa ta da sauransu su waɗannan suna bata sallah suna cikin abubuwan da ke bata sallah don haka barin aiki mai yawa suna cikin wato sharuɗa waɗanda ya wajaba mai sallah ya kiyaye da su waɗannan a takaice shekuna usmanu ta amara allahu bi rahmatihi su ne ambata muna a cikin wannan fasali wanda ke bayani game da abin da ya shafi sharuɗan sallah cewa kowace ibada tana ɗauke da wasu sharuɗa da wasu rukunna daga cikin abubuwan da sai da su ne ta kyautatu take kyautatuwa sai da su ne sallah take inganta duk wanda ya rasa wani sharaɗi daga waɗannan sharuɗa to babu sallarsa kamar yadda muka yi bayani da kuma tafasilu sai dai wasu daga cikin su kamar yadda muka ambata ma'a zikri wal qudrat sai an tuna an samu iko in banda taharatul harfi shi kai abbai da waɗannan sharuɗa amma saura duka dole ne akwai sharaɗin nan sai sharaɗin akwai sharaɗi mutum ya zan yana tunani ko kuma yana da ikon gusar da wannan ainihin abin da aka ambata na khabasi ko kuma na sufurta al'aura amma in bai da iko to wannan an yi mai rangwami in mantuwa ce ko kasawa to yana mai da sallah a cikin lokaci in ya samu dama in kuma bai samu dama ba sallah sai ta tabbata wannan shine karshen wannan fasali sai babi wanda ya shafi farillolin sallah da kuma sunnoninsa da sifarta da abubuwan da ke bata ta amma duba da yanayin lokaci za mu tsaya a nan sai zuwa wani sati insha Allah ta'ala sai mu fara game da abin da ya shafi farillolin sallah da sunnoninsa da yadda ake yin sallar da abubuwan da ke bata sallah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته